ko ko ya karanta da wuri da kira sama da ya iya dan ba maka wata abin da ya gabata cikin littafin mu da albarka da kada mu nuna mun tsaya a darasi na na ishirin da uku na mu tsaya darasi na ishirin da uku insha Allah ta'ala wannan rana ta abin wannan majalisi mai albarka na mukaddin ma'amuri da ke wato hausawa zuwa muna hadisi na ɗari biyu da hamsin da shida za mu kai hadisi na ɗari biyu da hamsin da bakwai ba shi na ɗari da ashirin da tara mana yake babu mashuha babu da yake magana a kan shawara shi ne a mashuha shawara shi ta yi a abubuwan da yake da ruwa cewa ke taɓa ganin wanda yake mafi yawan yin shawara da abokan zaman da rabe da ana da shawara kuma da imam kashi ya mafiya da hadisin da na nuna a wasu ya da hadisi kuma da imam musulun duk da cewa wasu ba da su ce hadisi ne mu kashi amma na da hadisi a zai salam wato yana yawan shawarar safar da cikin al'amura saboda ana ya ce maka wa haɗu shura bayan yawon wa shawarar kitabu kuma ya ne masa cewa ya kai gawara cikin abubuwa da ba da da shi ne wani yake a cikin na sana kafa da bana na ibn ayyana an abu an umar bin ali an abu bin jirara kana qala ibn abbas ablan abbas ya karanta wannan aya wa jawurhum fil amr karka jawo ba fil amr karka jawo cikin wani zaki na al'amura wata abubuwan da suka taso a shawarce da wuce Abdullahi ibn Abbas ya karanta wato wannan aya shi ne ma da ke rawa ibn Abi Shayba wa Abdullahi ibn Ahmad fi ziyada wa tabari ya alƙafi shafi fi da fi da shi da kashawa shi wannan littafin ya fitar da ruwa wa shawirhum fi ba'd al-amr karkata wata cikin wani wata abubuwa na al'amura. Hadisi na gaba ɗari biyu da hamsin da takwas. Haddasana Ahmad ibn Abi Iyas ana haddasana Ahmad bin Zayd an Sari Sari shine ibn Yahya ibn Iyas Abu Haysar ake cewa Abu Haysar wanda ake cewa lokacin da ya rasu lokacin ya fita sai ya yi aikin hajji a shekara da dari da sittin da bakwai. Babu shi ba yana cewa bai taɓa ganin mutum mai gaskiya sa shi wannan ba wa taɓa ganin mutum mai gaskiya a iya mutanen da ya gani. Yau da haka mutumin kirki ne ya rage. An yi hajjar hakan wata da ke na kare cewa Allah na rantsi da Allah wata ta a tsawon kasu. Ba wasu mutane da za su yi shawara إلا وجود أفضل ما لحضرته بعدين سأحكي لك zuwa ga abin da yake ne mafi falala abin da za ta halatta mafi falala wanda ya fi fiko da Allah ya nuna masa ta baya ne duk wanda zai shawara na murarsa to ba zai dace ba sun makara sannan sai karanta wannan ayar wa amurun shura bai zau alamar mu'mini shi ne su rika shawara a tsakanin hadisi ne mai kyau kamar yadda wato malayar suka ce yana da tsayuwar islam na babi na ɗari da talatin babu isin man a gyara ala a kan yi da gaiwa babu da yake magana kan zunubin wanda ya ba a watan uwansa shawara amma ba ta garba ya nemi shawara ka je ka dora ta ake gajera kana da rai sai abu ya faru da ta ina ba ka rasa yadda ba ka rasa wanda zunubin sa za a yi magana حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني بكر بن عمرو bakar ibn amru al-du'at al-shir ya ke babban liman ne a maka lokacin da mutum ne yawan zuwa da aure da yake imam al-hakim yana cewa oke ibn al-qanan yana cewa la na'lamu adalatahu kamar sun masa jari hadisin da ba zai kai labari domin su tafi ana bi Usman bin Mu'an ana bi Usman Muslim bin Yasa ana bi Hurairah kana kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake man takawwala alayya ma lam aqul duk wanda ya kakaro wata magana da ba faɗa ba ba da yadda ba wa ma'ana kuma da nayi to ta da wajen zaman sa wuta iya wanda gabar ai ta inganta ko ko farkon littafin mu na alƙawari wa kafiya da wanda muka biya da su mukaddima wannan hadisi iya wannan gabar za mu ga biya wa man istashara aqul muslim wanda ya nemi shawara wani dan uwansa musulmi ne ba ba shara a yi bigai ne ruki ne shi ba shi shawarar da ba ta garba ba kada kada ruku ya haɗe wa man abna kutiyan duk wanda ya bada wata fatawa an tambaye ka kaza ba ka sai da ba huke yake sai ce wallahi duk da dai ban sani ba kaza ne haka muke kowa kawai ya jera da wani ana jafa ce da an zuwa fara ya ce wallahi duk da ban sani ba kaza ne sai da kai ja halakar kuma ya bada fatawa ko yana jin ina jin kaza a ina ji kaza ne to dai yake to duk wanda ya ba da wajen fatawa da gani ta miki ba da ya tabbatar ba fa ismuhu ala man aftahu to zirbin yana kan wanda yayi ya ba wato yayi fatawa za a ce shi ne ba da fatawa kai ta baya kai ina ne ko ka dauka kai ya zai kullum kana ganin sa da babban riga da kaza da kaza da rawa da sana'a sai ka dauka bijimin ba da ne ko ka gani da ya cikiya ta musulunci sai ka dauka bijimin ba da ne da aka yi tambaya da kuma ce wallahi ba sani ba kawai sai ya ko ta to shi ne to zunubin yana kansa in ka gana wata gurin ka ce digiri sabajin ba tare da hujja ba ko dalili shine da gani sabaki fa ismuhu alaman abdahu zulmin yana kan wanda ya baki fatawa abdahu ya baki fatawa hadisin yana da kamar yadda muka faɗa matsala amma muka ji gurin da yake da inganci domin ka koma da yau na da zulmin kuma za ka har bayani da kai akai saboda haka kai bukari da musulun ma sun kawo ruwaya wata take magana wa akan wanda ya faɗa abin da wanda ya kinkiyo magana da ban faɗa ba kamar yadda muka faɗa yana mukaddima a duk ruwan kamda shi man ta faɗa abin shi yasa ba shi na dari da talatin da ɗaya ba ku ta haɗi bai da ta ba ku yake magana a kan soyayya tsakanin mutane soyayya tsakanin mutane karkashin kana a wani ɗan uwanka حدثنا اسماعيل وابي بن ابي بن سفيان حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني ابي عن سليمان بن هلال عن ابراهيم بن ابي حسين ابراهيم ابن ابي حسين ake wato babban malami ne mai gaskiyar magana an daɗe da kakarsa shi ne ibn hajar yake cewa watakila shi kakan nata ana cewa irin da cikin bararrun bayi ne da cikin bayi na kurashawa yi kaga ba to sai ce ana bi wa yara annabi sallallahu alaihi wasallam ka annabi yace wallahi nafsi bi yayi la ce da wanda rai ake hadin da la ta kudu janna ba za ku shiga aljanna ba wata ruwaya la ta kudu mai aljanna ba za ku shiga aljanna ba hatta ku tsire ku har sai kuma ku ba a ta kafiri a cikin aljanna duk kirkin ya zama musulmi wala tusliku ba za ku zama musulmin kirki ba kuma hatta ta haku a cikin juna wa aqim salama to ka ka kafa mutum mai menene zai sa ku juna sai annabi ya ce aqim salama ku ya da sallama da haku sai ku juna sallama ba domin assalamu din tana da ma'anoni da yawa ko da zai wani lokacin a Facebook matakan da suke sa abubuwan da suke sa musulmi su zo juna na ce abu na farko shi ne abubuwan da malamai suka kawo shi ne yin sallama kuma da na wannan muraja wannan hadisin ne kawai abin ya zo yin sallama shine abu na farko yana sa domin za a cikin assalamu na farko sunan Allah sana abu na biyu shine maganganu mafi yawan maganganun yan aljanna sunan Allah ne wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamul mu'min assalamu sannan ita ce sallama ya aljanna سلام عليكم بما صبرتم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها kage su yan aljanna wanda ta zo wurare daban daban bayan da tahiyatuhum fiha salamu abu to shi ne yake to na biyu ke na uku kyauta tana sa soyayya ta dawo a cikin musulmi ɗan uwa musulmi domin ya ce ta adau ta haku rufe kyauta sai a so sai karkara ana samun tsawon juna sannan a wata hudu gwada sabo kauce wa sabo wannan matakan guda hudu suna sa soyayya ta dawo a cikin musulmi to shi ne yake cewa Abdul Salama wa Abdul Salama da Aku ku yaɗa sallama sai ku kai juna wa iya ku wal babbati ko babbati na hane ku da yin iyayya gaba fa inna haliya halifa domin ita ce mai atsewa atsewa ce ne take atsewa la aqulu lakum hadithun shahara ba ana cewa tana atse gashi ba gashi take hakewa lakin da hadisin dila hadisin sun take hakewa gaba daya wata ruwaya zuwa sai ta nuna cewa hasada da kiyayya suna hakewa wata ruwaya hasada da kiyayya suna haske addini hasada ba da wata ruwaya zuwa alhasidu a yiwuwa me yi hasada makiyin Allah ne faɗa yake da Allah domin Allah ne ya ce baka yi ba haka mutum ya haɗe a daga ke yana cikin matsala mu wanda yake Allah ne ba a ba ka tare ba lakin ta haƙiƙo dina irin tana haske a dini me ke haske a dini rashin sallama kaga a nan sai nuna cewa a ta haƙu bainan nan ita sallama kawai da a irin ya bayyana mutum kafiri ne ba za ka yi fasala ba amma bai bayyana ba duk inda kaga mutane alaman arab da wannan tare kawai sai sallama domin tana ya aji za mu zo na gaba mu ci annabi ali da zo da ana tsammani a kai shi kawai in ya ga yara suna a da su sallama sai wani yace ko kana da dalili da za kana nan yara ka rike mu sallama shi ko annabi yana sai ya fadi ya annabi da yara sallama to amma yanzu manyan ne wasu suka yi sana'a da yawa ko barka ne a tsanani da irin wannan abubuwa to za mu hanga da rumin da yawa abin da yake daidai shi ne mutum ba addu'a ne ba yake assalamu alaikum abin da Allah ya tabbata ko ku ce mu barka ne sai ba addu'a kai ba al'ada ta gargajiya kai ko ni kuma addu'a ne ba shi ta aka ce mai da sallamar wajibi ne inda amma yadda kuma mutahabi وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أمميات فحيوا أممي هو ده عارف دون أي ويجي يجي ولكن تحليل الدين هو ده كرجل يسلم كرجل زوريا سكانا دوما ينا عندي الدين الله يكيه وانا حديث باية بخاري mutum ya fitar da shi abu dawo da ibn majah cikin adabin sun fitar da shi babu gurfat babu da yake magana akan al'ulfa al'ulfa haɗa kai sabo tattaruwa guri ɗaya da za ka iya wata aya cikin suwar labarai da Allah ke wa annafa baina qulubihim ko law anfaqta ma fil ardi jami'a ma anfaqta baina qulubihim walakin Allah annafa bainahum shi ne ta'alimin kuri shi ne a haɗa zuka da wuri da ba amma yanzu sai Allah ya haɗa guri ɗaya shi ne a zulfa taro zama guri ɗaya حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني ابن وهب عن حيوة بن شريح وكما نبي حيوة ابن شريح dan an ce yana cikin malaman da mustajabu da'a idan ya addu'a Allah yana masa to kai dan akwai wani bawan Allah da ya taba yin mafarki to shi wato a mafarkin ya je yana ta tsawafi oge ya je yana tsawafi ya je yana tsawafi ne a Ka'aba yana cewa Allah ba mutum zai ka biya mu baki baki ne mai yawa kawai sai mafarki an ce da shi baki kake so a biya ba to ka tafi gurin wannan bawan Allah hai wanda zai tura shi kawai ka ce ka zabe saboda haka sai da ba a can Iskandariya bayan sallar la'asar ranar juma'a sai je ka ne saboda haka yana zuwa sai je tsaya a gefen sa kawai to lokacin shi kuma mutum ne mai sadaka shi ma sai bai ba bai je ba tambaya ba akwai gida ne yawa a gurinsa to can dai sai man magana ya ce yana da matsala ba shi yake mota ya ce ha ba shi yake mota ya ce to ba shi na da zo ka kwashi biya wannan yake mota sai ta ittaqilla wa la ta'qu illa qadara da yake ya ce ba ka ji tsoron ana ka ne zo biya ba shi na yake mota kawai biya wannan a lokacin da aka sai da ya ce ce da dinari da rubu ya kwata iya wannan ake mota ya ce to shi wato mutum ne mai kyauta wanda za su yi magana kyauta na gaba domin ita kanta kyauta gida uku suke kasa ta a addini gida uku ya rasa shekara ta ɗari da hamsin da takwas ƙarni na biyu to shi ne yake cewa an darrari an karɓo daga darrari an yi sabili hilal a sanafi عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ان روحي ان روح المؤمنين لن يقرأوك المؤمنين لا يزكي يعني سلا دوا في مدينة يوم سواء تفير قوانا wato ta zara tafiya kwana ne ran mumin zai da wani muminin zai zaɗa inda ya mutu za su iya gabuwa kilo biyu da nawa da yin nawa da wallahu alam amma dai ka dauka tafiyar su wani ko awa kafin a kai guri to ni dan wannan gurin rabu mu yana tuwa da dawar mu wa ma ra'a adu ma sahibu alhali sai da ga dayan ba a sai ne ke tambaye sai idan misali wanda ya zuba da mutuwa wanda ya mutu yanzu ta zarar da shi na tsawon mutu yanzu ko awa to zai iya magana da shi shi wancan ya ce da shi ina ka baro wa da dawa wanda ya yarga ya riga ta mutuwa shi suna nan a duniya dukkan suna magana kan hadisin da ibn islam amma kun da kai in ba manta ba cikin aro ya yi maganganu da yawa a kai amma dai dukkan hadisin ba shi da inganci imam al-hafiz ya ambata hadisin a wannan guri imam ahmad ma ya fitar da hadisin na kaga wancan al'arwaku junudun mujallada a fa riwaya ga tafiya ko turayuka junudun rinduna ce mujallada wanda ke a wato sabawa da jura shi ne za ka duniya kawai ne ba to wannan shi ne ya inganta ka ji kawai wani ne ba wani kuma kawai ji maka ba to duk a san alamun alwa to duk a san an saba to wannan shi ya inganta gaskiya ya inganta amma wancan ne kam sun yi magana a kan baki da inda حدثنا عبد الله بن محمد بن سنة حدثنا سفيان عن ابراهيم بن مسيرة ابراهيم أخاني فيك ابن مسيرة با وشيني كيتوا أنه عن ابن عباس قال النعم تكبر ita da kiwa ana kafurce mata ana mata kudin sai ga Allah ya ba kiwa sai a kudin saboda da ra'ayi abubuwan da ake wata ɗan da da kuma ne ne mutum baya hawa kan doron sirrin muke a Oke bin mai tsara abuwa, a yi bin mai tsara. Shi ne shi. an yi abu dukkan ni'imomi da Allah ya wa mutane suna iya mutu su mu kun san akwai lokacin da abu da cewa da kukan daɗi ne mutum baya gane yana cikin ni'ima sai ran da kawo amma da ya mutum mai hankali ya zama yana da zuwa na dukkan kuyunan da muke da wasu alamomi ana fara nuna na insecurity ai kowa ya ko shugaba dai kowa ya zarge shi to bayan da zai samu ruwa duk wani abu mu ka ga mu ne aka ya ko amma waye yake da ruwa to shi da idan Allah ya ba shi ma aje yin da ya saba ruwan ka ka gode wa Allah Allah da shi mu waye ya saba ne amma duk wanda Allah ya ba ta zama lafiya ba ba za mu kuma ta ba ba mu mace lokacin da muke layi bi awa sai a layi shiga masallacin juma'a ba mu mace ba ko mace saboda ta ko kudurci irin na mutane sai wani ya ce wallahi shi kwanan shi ka ba ta zako a dawo ta ne ko ba a fada kuma kai ɗalibin ilimi ka fiye wa wannan tasha kai wani ya ɗebe ka irin wannan rurumar a eh ba a hana ka ra'ayi na siyasa ba kana son wani ka fi son wani amma in gaskiya ta zo ka tsaya a kai wannan shi ne adalci ba za a hana ka son ranka ba cewa ka fi son wani wannan wani abu ne zai iya yiwa ma a cikin za ne za a gidan ku da babu ka da mai da mai ce ka da mai kun ka a ce ka ku ko ba zai yiwa dole sai ka ku daya a ce za sai za ka to gida ma ke ne za kuma ka wuce amma wannan baya ana gaskiya ta zo a jita amma ba didi bane kun ga yanzu akwai bawan Allah da lokacin da aka shiga wani daji a kai cewa ya hanyar ruwa kan mutum ya dace da Abuja ana wani abu da faruwa a cikin an bashi an zubo man nama nama a da da kura da sanyi yace yayi noma sai aka yi wa kaza ya ba yace wallahi sai kamar su sai ke saura a wajen Allah ka fada mana kazawa ba ta da shi ana wasiwa wanda kazawa take kama shi ne abubuwan da ya kamata mu kalla zaman lafiya shi ne sama da komai kan yan ziyarar da ke biyu kuma da kuma da kuma da kuma da kuma a babban hasiya ba shi yake nuna cewa wani ne kaza baya kuskure da ya kuskure a amma yana da alkhairi guri kaza in ko ba haka ba mutum baya gane wato daɗin abu ne rabe rasa to shi sa an yi abu kuskure ita ne ba ana kudin ce mana sai ka ga wani ya yi kuskure ya ce ai kaza mace ba ta gane muhimmancin gidan mutum ya rasa a rabu. Eh, rasa aka rabu take kwana da kallon da guri daya aka fara fada idan da fada za a ja fara fada fada ita da kanwa ta ba ta da gaskiya kanwa ta ba wanda su a gidan da ya take kaso da ma ta koza an yi abu da tsoro abin da take so za ta ji nan ba abin da ake so za a ci ba abin da take so an yi abu da tsoro to duk irin wayan abubuwan duniya ni'imomi ana gudu cikin mu lafiya abin da ba ma su kawai mai dana sani mutum ya zauna dana sani Allah ya kiyaye mu da irin wannan dana sani eh wa na take su aka ji ma zumunci ana yake ana yake walam nara fitila da qawul shuru amma da abubuwa masu fadala to kaga a babu wannan hadisi kira ka dauka mun kiya ne kai ban zo wani abu wanda yake mafi falala da mafi yana hada mutum da ta kawo kudu kudu kusan dole su ba wani da wani ba ta ji ta ji abu annabi yake ban ko na abu ne ji ba da dawa shirya tsakanin mutane ta kuma ba da an islamu wato bayyana da ko bayyana da gyara tsakanin mutane wannan hadisi shi ya yi gare ta ibn ibn ya fitar da shi a rawatul hukala duk da cewa imamu hadi ya ce hadisi ne mako amma hadisi ne da ya yi mako bi akan wato shi ibn abbas حدثنا قرة بن عبد المقراء القرة بن عبد المقراء سنة ما ما يكون ما يقري على كيف يا رب أنت كانت تبيه من عشرين مليون أنا كذي تقول لي فوق قال حدثنا القاسم بن مالك قاتل ابن مالك آه أنا عبد الله بن عوف عبد الله بن عوف akwai wanda da cikin ɗaliban da yake cewa ya taba ya yi wato ya taba yin mafarki da annaba da shi da suna a mafarki annabi yake da shi ya je gauru ya kai da wannan malama ya je ya ji shi ibn arabi an umar ibn isha umar ibn isha na sai kana yi kunna na ta'addasu anna awwala ma yafa'u ila an-nasi al-ulfa mun kasance muna tattaunawa kan cewa farko abin da za a fara saukewa a cikin mutane shi ne a zurfa da ƙaro kusanci na juna da sabo da wato kamar da zaman lafiya da juna ba a jisun da inganta ba mun ce a zurfa da jina da ƙaro kusanci juna da haɗa zuba ta shi za a fara saukewa amma bai kai ta domin akwai wani alƙasar jirmani shi kuma malamai suna ce ma mahimmi cewa a cikin illa baji na ɗari da talatin da uku babu jinza babu da zai magana a kan kakai barkwanci ko shi ne kakai aljiza kamar ɗabban dariya amma ba ku gani a yawa حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا kamar a ba na ba da shafi wani ai akwai wanda aka ce ya yi kuɗi shi ko a ba na ba da shafi wani yana da wani abu da barko ne shi ne nu'aiman bin amr al-ansari nu'aiman ba wanda ya bayan makula na da yawa da wani annaba kan jinjiya shi ne wata da aka yi makula da wasu karfafi ne wani annabi ke karku zai makawo ke kan nu'aiman ibn amr al-ansari dan shi wani dani ko azabar sai da kuma akwai wani makawo da ko masallaci ya suke ce misali a masallaci ya ka ce wa kai ba misali a masallaci ne shi bai san wani guri yake ba sai ya zo ka fara da ya ce zo ka yi gurin da za ka yi misali yana jan da sai kai shi can kuturwa a bayan masallaci can cikin masallacin kuturwa baya ya kuma mai cewa zai fitsari sai aka kuma zuwa kai ba tsawa aka ce man nan kuma masallaci ya ce ina wanda ya kawo da gurin da yake nan da wasu tsari sai aka ce masa ai to alba da gina tsamu ne yake ko na rantsi da Allah da zan da na kawo da gina yake in ji ba kawo da ya ji wannan rantsuwa ta tabbin ne mai babbar mai daidai bayan ya nufi daidai yake da shi wanda ya ba ni mai zanen zai gaya a wata yake kuma na ce na kama shi sai na da yake ce zo kai ka rike ya rike shi yana da tafiya ne sai na wasu wanda ya yi wa mutane sallah da yake yin sallah yana zama a gurin yana zuwa sai ya ce ka shi nan sai na wasu wanda zama ya ke wanda ya kira sallah ya duk gaba a wannan barbancin na da aini cutar ba ruwa ya ta kama ko kudin da ba har ta ake shi ne yau sai ga wannan rauni shi da su ke wato mutanta wato ruwa ya ba ka sai dai mata rauni ana haka mutane ba su san su dauka fata waye doyi tunda an kai ya zo haka baki ba sai na ga ya zuwa mata da aka kafu ana zuwa bari ya kace yake bai ba mu kace dai na wannan sabu ga yake a'a aka ce musu a ba da gina abu da ya alƙari aka ce ya kawo ku gudu a baba shi ba ne to shi ne da ya kama kuma ana ƙara masa ita lokacin da wato ya ga wannan abu an ce haro ne wanda da ya ga wannan abu no a yi da da ya zo ya ko wata wani barkon ciki ba kawai da ya ce ya ne ke amma kare kuma to da yana da hakuri matuƙa sai na amma to akwai ran da an yi bako da aka yi bakon kawai ya ajiye ni rakumin da zai je gana da annabi alaihi salatu wasalam mutumin kawai kawai je mutane suke cewa kai kuna ku jawa rakumin ne ya yanka muku za ku ci kawai kama rakumin jama'a ya yanka ba ko na fitowa ya ga rakumin zani wa dandali Eh, wallahi sai an biya ko to da karshe dai annabi alaihi salatu wasallam shi ya biya wannan abu to a ɗabi'arsa yana zuwa ya karɓo bashin abu in ya dai sai kai wa annabi alaihi salatu wasallam wani abun da ke ciki da an zuwa kuma sai sai sai sai ba shi yake bi na aka ce jina biya kuma kuma wani sai a ɗage biya nu'amani bin amr bin al-asani yana da an ce shi ne ko sauran sabon suna gaba a sauka ba wa yaji ne ko har suwa yaji amma shi ko ba ba annabi alaihi salatu wasallam yana farkon to shi ne yake cewa hadathana musaddad kana hadathana isma'il kana hadathana ayyub an abi kilaba an anas bin malik kana atan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd lisa'i annabi alaihi salatu wasallam ya yi wajen wanda da cikin iyalansa wa ma'ahun ummu sulaym a lokacin suna tare da ummu sulaym ita ce ma yi jara fakala ya anjata sai annabi alaihi salatu wasallam ya kai anjata ake jami'in nan bararren bawa wanda ana cewa da shi abu magira shi ne ake abu magira dawa iman subi ne su akwai abdullahi ne shi ba abu ya ba subi ne marai kuwa subi ne wanda aka ce suna kewar kwanci a gaba a gaba ne amma shi ma yana jan jiya an yi masa gudana eh lalle kana da shara to wannan shi ne su biyu amma an da jawo shi wanda wanda da na faɗa bai bane ba to shi ne yake cewa a kamar wannan muka ce sunansa Abu Mariya mutum ne mai sauki dan yana yin wakoki haka idan annabi alaihi salatu wasallam zai tafi da iyalan da shi tunda ba zan bawa shi yake kadora kuma idan suna ba kuma a baya to to shi ne yake cewa ya an daga ya ga ya daga ruwai da tafi a hankali sannan sannan shi ne ruwai da sauƙaƙa irin korawanka shi ne sauƙaƙa korawan da kake wa raƙuman nan ka yi a hankali da su bil kawari ka yi irin korawa kamar yadda idan raƙuma sun tebo kayan sarau haka idan ka ɗebo na kuma ka ɗebo yanzu mai rau da kiristan da mai tangaran za ka na su da gudu tuwiti yadda ka ɗebo matan nan to na kuma ka ɗebo mata ka daina waƙoƙin da za su rika zaburar da na kuma suna ɗebo su gaba shi ne ruwai da sauka ka kora wanda kake bilka wari ka yi a hankali kamar kana kora na kuma ni da suka ɗebo kayan sarrafa ana abu kilaba abu kilaba ya ce mana kallama da shi sallallahu alaihi wasallam ya kalima annabi alaihi salatu wasalam ya faɗi wata kalma da lau ta kallama biya ba hukum da wani ne daga cikin ku ya faɗi da la iktubu ha alai da sai kun aibanta wannan kalmar da ya faɗa na cewa kwatanta mata da aka yi da kalmar amma ya abun afili yake tajwirin wai da aka yi da wani ne ya faɗa ɗan balaga sai sun musa kamar cewa tajwirin bai ba amma tunda annabi ne ya faɗa yayi kun fahimta da kyau shi ne abin da ake so tasbihin da aka yi ba dan annabi ne ba an da larabci ta yi kawo wato rubuta rabi cewa da mutasbihi kala kala akwai tasbihi kaza akwai kaza akwai kaza wannan tasbihin bai hau ba gaba tun da annabi ne ba ya hau shi ne da yake muha a da da kun aibanta ba da wani ne ba na cikin ku ba annabi ba to da za a aibanta ba قوله سوقك بالكراهية fadin da ne na cewa irin korawa da kake ka kora su kamar kana korara kuma da suka ɗebo kayan sarau alƙarura shi ne farba ko kawari kuma shi ne shirri wannan shi ne wato almiza a oke aliki na farko karkashin almiza na biyu a tattana abdullahi bin sani kana tattani laifi kana tattani ibn abdullahi عن أبي أو سعيد عن أبي هريرة قال يا رسول الله إنك تداعبنا أبو هريرة يجي أقول لك يا ما يجي الله كان يوم كان يوم أنا واتا إني تداعبنا أنت واضح ولا كان يوم أنا بربن قال إني لا أقول إلا حقا إني لا أما بعد أقول لك ana so kai barkwanci amma sai kai gayya misali a ce wa mutum a a kan gidan da kunnuwansa sun na haihuwa in ba an gida ya ne aiki su ne ko ba su ne ko za ka canja ba to saboda haka shi ba na zai ba mu misali a hadisa ba mu ji barkwanci kan mutum ya lokaci to shi ne yake cewa a tattana sadaka لا أقول إلا حقا حدثنا سرق قال أخبرنا معتمد أنا أبي أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أتابع أنه من كثرة يتبادلون بالبسيط suna wasa bilbisi da kankana ko ba wani kankana wani ruga wani kankana da wannan ba ruga wani haka yanzu kawo kankana kawo ruga ko da ya samu bilbisi da bilauci ne ai mutum ba zama ba suna yin wannan wasa فإذا كانت الحقائق أما إذا أبو تبت يزو من جنة يزو إذا يأتي يزو كانوا هم الرجال kada ka zan suna wasa da abokan kana ka ɗauka a waki ne in ya ce kuma kuma wani rija mazaje ne ba ne ba an ka ke ke nuna wani kuta ne ne kullum kai za ku ne kullum da akwai ma suna wasa suna yin barkwanci amma na gaskiya na abubuwan da suka ɗauka a cewa wai su ɗaliban mata su ne ma da tambaya cewa wai yana ɗaya daga cikin suna ne yan kudu daga wani kullum a turkuri shi ɗaya ɗauka addini ne ba addini wai ne Allah yawwa wannan shi ne to sai ce wannan zaman gari ya kwararo shi ma wannan hadisin kamar yadda ji a wajen ruwa ya ce ka hannu yadda ma zakuna hatta yadda ba zakuna suna farkon fi har suna wata da wasu abubuwa na kasu wannan kankana ko kuma bawon alfiyonin حدثنا بشير بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد بن ابي بكري ابن ابي بكري نعم علي بن ابي مليكه قال مزحت عائشه ابن ابي مليكه يجي لا يوم عائشه بربني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت لجدي أمها يا رسول الله أمها ما هي سيرتا يا رسول الله يا مالك الله بعض دعامات هذا العين يمكنها بل بعض وعدو مدح إلى هذا العين وعدو أبو النبي أنا أمها mahaifiyarsa ya rasu da ya mahaifin Allah mahaifiyarsa ya mahaifin Allah abun mamaki mahaifiyarsa ya mahaifin Allah ya sa alamar wato ban mamaki exclamation ma na eh mahaifiyarsa babu du'a ba ta hada hanyar yin kirana wata daga cikin wato wani bangare na wannan kabila daga bazu kirana ce wani bangare daga wannan kabila daga bazu kirana ce sai an gaba ne da radio talaka yake a'a bal ba ruwan nan da wato babu mithina hadal hayy wani bangare na barkwancin ya shafi wannan kabila abin da kamar wannan kabila da kake magana a kan su abokan wasan mu da fulani yace abokan wasan mu wani bangare da kake gani daga cikin su a abokan wasan mu kamar cewa wasan ba barbari da babula ce ba zai zai da bakari ko amma su ba a wannan wasan da ake wa farawa doya misali amma shi da bakari da sallari ya ce ya zaɗo doya ko shi shi kuma ya ce ya ce wancan shi ko ne wani ma na fulani da bari ba ya ɗan ko tsafta wa lokaci tun da su ma ana kula da su da jita in iya yawa ra'a su ba ko kula ba حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله في مثله أكيد دوميتي حديث wato tana cin marati shi ne ya zama ne ka kaga ai tabi'i kuma bai faɗi waye ne ba shi za a hadisi ya samu matsala حدثنا إمام بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله an ubayd tawil ana da cikin maliki kana da rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya tahmilu yana so ya tura shi akan abu hawa abun hawa wanda zai tafiya ne fakana sai annabi ya ce ana hamiluka yake yi zan dora ka ala wani na kaji akan ɗan taguwa ba za ku duk farkon su akan ɗan taguwa ba zan dora kana ya rasu da lafi a ya wajen Allah irin abun babai wa ma asrau bi wani na kaji ne kuma zai ji da ɗan taguwa kun gane kalmar ɗan taguwa yake kuma ɗan taguwa ba kace ya za a yi hau ɗan taguwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي عليه الصلاه والسلام يجي هل تجد الابل الا اللوم؟ يجي بل ابوك dukan da rakuman da rakumin da yake haifa kuma ta ba ai duk rakumin da kaga yi tanta ruwa da duk shekarun sa haka ake ne amma shi zai ke cewa kaza kaza annaba ne da zuwa Allah bai ce har ta duk wato ibnu illa nau yau banda abunka kai wani irin fahimta ce da kai jura kuma da ka gani ba taguwa ce za a bi shi ba kamar yadda annabi ya gaya wancan tsohuwar ta zo ta ya rasu da lafi ta zo ta annabi ya ce Allah sarki tsohuwa ba ta kira aljanna ba sai ta wata rasu ba ya annabi ce kai kuje ku dade da aka dade ne shi to wannan abu ki kin taba mata ai Allah ba lokacin sarki da ba ba bi duk tuban ki in kin ga mutu ba za ki ila aljanna kina tsohuwa ko ki Allah ya ce inna anja'ana hum min sha'a waj'alna hunna abkara urban asrara Allah ya tafi mun zaki tsofaffi gaba ɗaya duk ubanta ta ta kwakwace ta bai da ita sabuwa ita da yadda da jikarta da tattaɓa kunnen da shekarun su ɗaya amma dai fili da aka wannan ta san haka ce amma shekarun fili akwai rasa cewa wannan ta san haka ce wannan wannan ba wace wannan kaza wace an ga wannan abu ka Allah ya tafi mu mai da kiyar mata urban asrara wanda suke tsare ku a kiramin wanda baban su bai jire ba gaba ɗaya za ka lalace duka ba ne ba to shi ne wannan to kaga shi ma wannan ai barkwanci ne na nabi na gaskiya na yake konawa eh a ba yi da zuwa akwai ma ai akwai wani da yanzu kamar waka da wani a kan shi da sani ko last week da ya wuce ya fita mexican kai ba ci yawa kai mara kai da yake cewa wa shi mara ninka لم تجد لم تجد المثال واحسن منك لم لم أسأل لم ترى قد عيني وأجمل منك لم تجد المثال خلقت بما بعد من كل عيب لأنك قد خلقت كما تشاء ai kaga bai shiga ne wa wace ne al'adar bin zalim a matsayin lafiya ta jin ke zama a kan kujera ya karanta wani abin da aka yi zanga kawai shi ne kalmomi marasa kyau wani arabu ya sai ya hukumar garu alam tara annahum fi kulli wadin yatimun ba ta ana ga ba dole su ba ilimi ne su komai sai ba su su ba wa annabi sifar Allah su ba Allah sifar annabi su dau wani su ba sifar annabawa su yi ne illa kamar a wani jafi ne ko da yake da shi ruwa ko wani jafi da yake magana kan a abin da ya faru na manta wannan littafi ba wani da yake ba ya yi magana sosai a kai babu mizahi ma asali babu da yake magana akan barkwanci tare da karamin yaro ba ma wai babu karamin yaro ma a nan ne babu barkwanci ba ne mu haddathana adam hadith babi na 134 kenan haddathana ji ba kana haddathana abu tayya abu tayya shine yazid bin ubayd abdullah ali fika ne sosai ya rasa shekara ta 130 bayan hijira ita wani malami abu ya sai ke cewa duk a ba da mabazara yace ba malamin da nake so ba haɗe da shi irin wannan abu da ya saboda irin amfanuwar da nake to shi ne yake cewa kana samitu ana bin malik ya kula da san malik yana cewa kana sallallahu alaihi wasallam la yuqadiduna annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana haduwa da mu yana haɗuwa da mu yayi mu'amala da mu ko da yuhadithuna yana zuwa gurin mu hatta ya kula bi akhihi a wata ruwaya tuna dai annabi ne za ta salam baya zuwa gidan kowa ba da da dalili da gidan da ana sanar gurin musulmi haka ta nuna cewa ba ya shiga gidan kowa da gidan musulmi da har ya taɓa zuwa wata rayuwa mutum kallon waya yake nuna cewa za a iya zuwa gidan makunta ba ko yanzu ya mutu sallar jami'i ta wala amma kada zama al'ada kamar misali sau daya ba kullum ba ka je wani guri na babu ta ana girma ma ka ko wani kila ba da ne kai ko ana yaba ma wasu abubuwa za ka yi sallah sai aka bi jin ya halatta dan je sau daya aka ba da wani ce amma kuma shi kullum to na kan ana ba da dalili a dubura da kuma saboda wannan dalili to saboda haka to a ana tsammani yake yana zuwa gurin mu mu yi mu'amala da shi ne ya fadi da yana zuwa ya sakar mana fuska hatta ya kula da hakan ji har yana ciwo da wani kani da saki mu karamin kani da ji ana ya ba mu mai shi ne fara da shi har yau ba mu san me cikakken sunan sa ko mu bi yadda shi damuwa yin ya kawo me cikakken sunan abu kuma sannan yana nuna halaccin cewa ya halatta a sawa yaro karami a ba kunya a ce abuwa ne ita ya rufe ka ko ko ko ko magana budurwa ba ba bi ma ku shiga kurai ya halitta ya ba ku ya ce abuwa ya ba ku mai ya take shi ki ya ba ku mai ya kai baban ku mai ma ba halin da ke bi da ku sun sun ka annogeru shine karabun su wanda yake da kaloli da yawa kusan kowace kana da tsuntsu a cikin zafin tsuntsu ne mai kyau irin wata haka an biyu an ajiye a gida ko irin dan wanda aka yana ta ɗan karamin keji amma da kyau ai akwai su suka yi su kai sai kuma su kai gidan sa ba kyau ba tsalle wasu kace su kai kuma shi duk karamin su su kawai shi ne annabi a ƙarƙashin wannan da sauran surutun gaba ɗaya shi ne wani malami da ake kira imamu dawai abu zalim shi ne da da fa'ida a ƙarƙashin wannan karamin ya ba mu kai ba ba ala da kai iya wanda ka farka wa ne ne kuma da bayoyin shi din kai da zai kalle ka ji domin za a haka za ka za fitin wallahi hadin ji hadisin yana nuna kaza hadisin yana nuna kaza hadisin yana nuna kuma kowace shi da zuwa za ka akwai kai kamar malami kawai ina ga cewa mutum malami ne ka gane to shi da aka ce dan ɗaya ruwa ya tuna sai annabi yana yawan zuwa in ya zo sai in ce na wata da sosai sannan da yanzu ya ga ya ya yi kagumi a ke sun sun da ya mutu ya da ne ke ce masa ya awa wa mai ba ba da su kai ya kai awa wa mai da ya samu da sosai kai kullum ya zo shi ya dan da ba kan da ya mawata ya samu da sosai ka ko ko ya za ka ce abu da za ka iya gano na ko ce me za ku iya cewa hadisin yana nuna tausayi sannan babu kan gawata ko kun ba din kanta akwai sabo mutum sannan a taba ne da ta tsara mutum shi ne babbe yana kai biya gurin na kasa da shi idan ka za ka kana ka mutu amma abun mamaki da ya mutu da shi ne abun mamaki حدثنا ابن سلام قال حدثنا وكيل عن معاويه بن ابي مسلم عن ابي عن ابي هريره اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد الحسن او الحسين ابو هريره النبي عليه الصلاه والسلام يعني حسن الحسن هو حسين رضي الله عنه وعن عباده ثم وضع قدميه الذي سجع واتو قدميه دقائق على قدميه اكل ناس دقائق شيء مزاد له كذلك ko ya rozu ka rike hannayen sai ta kawo na ka tsawo saboda da dama kada ka da dama na abun da zira ka da dama sun ma ka da yanzu ne ce da rai au yin ya rika karɓo hannun da haka ya kawo har sai ya zo ke jin har sai ne zuke jin a kawo hannun da sannan ta biya zuwa baki haka ruwa ke kamar yadda sauran malamai suka kawo da sauran babu na ɗari da talatin da biyar babu hukunan kuma da kwakiyar to yana da wasu yin da kuma da wani da da da da da da wannan akwai kuskure Allah ba shi da shi ya yi wa alaihi salam
wai waɗansu sun rinka haƙi waɗansu wasu sun rinka haƙi wasu wasu ya haƙi wani ya haƙi daga ƙarshe da wasu ya annaba na annaba a yau da ke ya haƙi ya haɗe kowa wannan karatun ba ta yi rinka da jibi wai tambaya ba su ko wani ya sani ni dai ana ɗan mutum da ban ba sani ba cewa wani bawan Allah ya taɓa rinka karatu na cewa sanda Allah ya kira wuka sai kawai sai rawo ka sai wannan ya yi wannan ya yi guda biyu wannan ya yi uku wannan hudu shi da annabi adam alaihi salam ya zo duk ya haɗe ya rawo duka sai ka ce ba ni ba ko ji dole ne ni ba na haɗe ba Allah ba ko wannan ya sani to na ake a kula da su wannan mako ya ce na cewa za a kula da su saboda raunin ta ita kwana ne suke da rauni da rauni ya mutu yi masa to ita ma mutu aka take da rauni an gane ko eh sai ne to za mu kula da ne su kula da alawar da rabu da ya yi ala kun da lafi ya kada da rauni ke Allah ya kada da shi wannan roƙo wani da suna ya wa wani tsoron da ba dua terkira dia satu yang ada dia satu Allah punya orang dia orang di bawah dia orang dia orang di bawah Kedua kerana dia kita satu Allah orang mudah kita ajar dan ingat ajar dia yang berkata dalam diri dia Allah dia darah aku dia dalam kerana ajar dia itu dia أسأله أن لا يكون لإسلامية وأسأله أن أكبر من المقالة الإسلامية أن لا يكون لإسلامية أن لا يكون لإسلامية أن لا يكون لإسلامية وأسأله أن يكون لإسلامية kukuwa ala ko kuje kaza mana da ala kai ma ina ko shi da kuna jawa ne wani da wani ke jawa ba wa Allah ba ku da fara kada su ka rawi a wurin Allah shi da ko al'umma ko Allah ko kuje shi ya wani da أنا أرسلك نحيي إليك وأقول الذي أنا أبرك إلى ذلك اللهم أعنا في أوطاننا وأمتنا وأمورنا واجعلنا إلى في مرضاك وعافاك العالمين سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين